رأس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya suna da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasin cin alkur'ani mai girma wanda yake bibiyarsa a wannan masallaci namu kuma a wannan darare masu albarka na watan albarka watan ramadan yau muna yini na litinin wanda yau watan ramadanu iya da kwanaki 26 hijira yau na da shekara 1444 idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin surtu hudin alaihi salam a jiya karatu ya tsaye da mu a aya mai nan ba ta 115 yau kuma za mu tashi aya mai nan ba ta 116 insha Allah a wannan majalisi namu na tafsir ramadan da kuma wannan shine darasinmu na kusa da ƙarshe insha Allah gobe talata 27 ga wata za mu rufe wannan karatu bi izinin Allah insha Allah Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين أجيا موسى آية الله تعالى كي ومزن الله صلى الله عليه وسلم باهي دوكا واصبر فإن الله لا يضيع أجر المسلمين kai haƙuri ya rasulullah domin shi Allah ta'ala baya tozartar da ladan masu kyautatawa ai bi sabri ala ta'a wa tarkil ma'asi yin haƙuri ga madda'an Allah da kuma kauracewa saban Allah wannan duka bangarorin haƙuri ne da da'a ga Allah da kauracewa ma'asiya saban Allah da kuma asabaru alal ibtila da kuma hakuri bisa jarabawan da Allah yi kowane bangare guda uku nan ana so musulmi idan daya ya same shi a cikin rayuwa ya hakuri ibadar Allah sai an yi hakuri da yiwa sannan sabo ma sai an yi hakuri ake barin sa ka saba zama majalisi ko majalisin iya da matsala wajen cin naman mutane giba ko karyace-karyace ko kalle-kalle duka ka riga ka saba kuma lokaci da ya ce ka yanke wannan abu ka ga dole sai ka yi haƙuri za ka yanke masa ko kuma haƙuri bisa jarabawa da allah ma a rayuwa takacin iyalinka ne aikinka ne kasuwanka ne duka wannan iya cikin ɓangarorin da ake buƙatar kowane musulmi ya jaddada haƙuri a wannan ɓangare sai Allah ta'ala ke cewa falaula kana min al-qurun al-qurun shine al-ummul madiya dama dai a ce a al-qariyu da suka gabata min qabliku wanda suka zo kafin zuwan ku a salu a samu ulu baqiya baqiya shine shine khair ay ulu khair ko ashabul khair kamar Allah iya cewa min bas bayan waɗancan al'ummatan da aka halakar tun daga mutanen annabi nuhu mutanen annabi hudu mutanen annabi salihu annabi lutu annabi ibrahim annabi sha'ai da maganar fir'auna Allah iya ta da a ce akwai masu hankali a cikinsu an gane ku falaula kanin da ƙoruri mai kamar kukulu bakiya wanda suke da tunani suke da hankali suke da hangen nesa ma'ana su karɓi risalar annabawan su aiwatar da ita a rayuwarsu to da kamar wancan halakarwar same su ba da Allah bai dirka su ba da a ce akwai mutanen kirki wanda ya hauna amin fasadi fil ard wanda za su dinga yin hani game da fasadi a bayan kasa da ma dai a samu al'umma su siffanti da wannan siffa ulu bakiya mutane masu alkhairi a bayan kasa wanda za su karɓi da'awa su aiwatar da ita to da an samu kaso mafi yawa cikin mutane an amshi da'awa an aiwatar da ita a rayuwa to da gaba ɗaya rayuwar mu ta canza da masali zero da wata jarrabawar da muke ganin ta da mun samu to amma masu fasadi su fi yawa daidai yake kace da ma a yanzu nan a samu ulu bakiya a bangaren shugabanci a samu a masan ulu bakiya a bangaren saraki a samu ulu bakiya a bangaren yan kasuwa a samu ulu bakiya a bangaren masu ɗamara na ma a samu a ɓangaren ma'aikatan gwamnati a samu ulu bakiya siffarsu yan hauna an fasadi filarus wanda za su dinga an barna a bayan ƙasa dama dai a sami irin waɗannan a cikin shugabanni a cikin masu dukiya a cikin masu ɗamara a cikin 'yan siyasa a cikin maza a cikin mata a samu ulu bakiya ce yan hauna an fasadi filarus mutane masu hankali mutane masu alkhairi wanda za su dinga kokarin hana barna a bayan ƙasa su dinga hana fasadi sai Allah ce illa kalila to ba za a same su ba a cikin al'umma sai yan kaɗan ma'ana masu alkhairin yan kaɗan ne masu hali ga fasadi yan kaɗan ne yan kaɗan za a samu amma mafi yawan mutane ba za a same su ba illa kalilan mimman an jaina min ko sai kaɗan ɗin da Allah ta'ala ya tseratar da su daga cikin fiyaye wa muna da ai kowane annabi Allah zai ce fa an jaina wallazi na amalu ma'a fa an jaina wallazi na amalu ma'a to waɗannan da suka yi imanin da annabi yan kaɗan ne waɗancan da aka dirka ke ɗin zubiyawa sai Allah kamar yana ce ulu bakiya su ne yan kaɗan kuma har a zo mu haka ne masu kokarin al'amur bil ma'arufi wa nahyi anil munkar su da yanka daga cikin al'umma kuma dan Abbas ya faɗa Allah ta'ala ya kare dare shi yake cewa wallahi ba dan ana samun masu da'awa ba qala Allah qala rasul da yara kanana da ake karanta musu alqur'ani suke hada cewa to da wani fishin in Allah ya tsiri da tara gaba dan abin da ake rena wannan Allah ya ce annabi ya ce a cikin mutane dubu a samu ɗari kowa masu zo su ci to wallahi security ne garkuwa ne ga al'ummar kwana in kuma kun ci a gwada sai a daina da'awar da wata Allah sai a gwada a gani sai kowa ya zauna duk masu da'awa kowa ya kwanci sa gida wallahi tallahi ba mai zaman lafiya ba wanda zai ƙara kwana lafiya wallahi su matallahi ba mai kwana lafiya ne shi ɗan abin da ake ana ganin bai arena arena na to wallahi ya sa dan zaman lafiyar da muke rina Allah ya kawo shi dan nutsuwar da muke samu dan yi kwanci bacci a gidajen mu to wannan abubuwan da ake zo ne suke kawo shi amma da a ce a kame hannu kowa ba ruwan san Allah ce annabi ya ce to wallahi da kasa ba za ta zo ba ba wanda zai ƙara jin daɗin rayuwar sa ba shi Allah ce ila karilan min man anjayna minhu sai kaɗan daga cikin waɗanda muka tseratar da su wattaba allazina zalamu ma utrifu fihi babu shakka azzalimai a sun bi abinda aka yi musu ni'ima ya kawar da su hanyar Allah a muta uttifufi shine ni'imar da Allah ya musu ta sa sun kaucewa hanya ko dukiyar da Allah ya ba su ko lafiyar da Allah ya ba su ko mulkin da Allah ya ba su to sun bibiye shi har ya mantar da su Allah har ya mantar da su lafiya shine wa taba alladhina zalamu ma uttifufi wa kanu mujrimin sai Allah ta'ala ya sha waɗancan su ne mujrimai wanda suke wa Allah ta'ala rashin biyayya da rashin da'a mujirmanci shine kama karya a cikin a cikin musulunci haka kawai mutum yace sai abin da ya ga dama zai yi sai abin da zuciyarsa ta kada masa ba ruwansa da nasi in ma an faɗa masa nasa sai gama rigima ya kama fara sai ya kama tashin hankali ya kama zage-zage da abin da ya kama da wani an fahimta to shi ne wakalun mujirimi ya suka waye gari suka zama mujirimai mutanen da ba su da alkhairi a gun Allah sannan kuma ba su da alkhairi a gun al'umma ya sake cewa idza matal mujrim yasri'a minhu al-ardu wal ibad idan mujirimi ya mutu ana ganewa to hatta ƙasa ma ta huta da bala'i hatta bayan allah da suke rayuwa da sun huta da musulma an bayyana a ɗan rage wuta can ne na jiki ne ta wajen nan ko shi yasa ɗan abin nan a na wajen na wajen dan can a ga mukulla su can wani wajen ne yau kashi na wajen a allah ta'ala yake cewa su ne suka zamto mujrimai wanda mujrimancin nasu shi ne ya sa Allah ta'ala ya fushi da su kuma ya tabbatar da kan cewa azaba da ainihin tuzarta ta same su a duniya da kuma gobe lahira na ma ya ce ba mana وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
muna marabtar yan uwa da suka zo daga unguwar raya lauguruza da wannan majalisi dama nasu ne ba gabansu ba ne ɗaya daga cikin yan uwa malam ahmad da kuma babban ladanin shi wancan masallaci na marigayi alarama malam sani bula to su ma yanzu haka akwai tafsiri ana gudanarwa a can to malam ahmad shi ne ciyaman na tafsirin gaba daya amma da yake majalisin namu yana ransu su kai squeezing suka zo a gaggaisa kuma su koma bakin aiki sau da muna mara balale su allah ta'ala ya saka da alkhairi ya ba da ladar ziyara allah ta'ala ya sa a mizani dole za a yi haƙuri idan domin da an je ƙarshen karatu to za mu buƙaci ɗaya daga cikinsu ya zo yi wa al'umma bayani da kuma ɗan tofa kalimata ne to amma dole za mu yi haƙuri domin ya zo aka fara karatu za mu yi musu uzuri har in lokaci ya yi tafiyarsu muna yi musu fatan alkhairi muna fatan Allah ta'ala ya bada ladan ziyara majalisun su namu majalisun mu nasu da'awa ta hada mu kuma alkhairi ya hada mu duk da malam Ahmad din yanzu muna neman mu janye rabar sai koma jigawa rabi jigawa rabi gobe da shi kamar yadda aka jawo wai shi ma za mu jawo shi Allah ta'ala ya albarka Allah ya saka muku da alkhairi kuma in an ji a faɗi sakon gaisuwar mu yan uwa muna musu fatan alkhairi gaba daya Allah ta'ala yake cewa wa ma kana rabbuka liyulikal qura bi zulmin ubangijinka bai nufin halakar da al'umma da zalunci Allah bai kasance zai halakar da al'umma da zalunci bai kasance duk al'ummar da Allah ya halakar cewa Allah ya zalunci ya zalunci ta bane a Allah bai nufin halakar da al'umma ba wa ahluha muslihun a ce ko mutanen garin ko mutanen alƙaryar mutanen kirki ne to Allah bai nufin halakar da al'umma inda da mutanen kirki ce shi yasa annabi Ibrahim alaihi salam ya kala inda fi haluba ai garin da za a halakar akwai annabi Lutu a ciki ai kuma annabi Lutu annabi Ibrahim iya da tabbas mutumin kirki ne yasa yake ce za ku halakar da alƙarya akwai mutum ɗaya a cikin mutumin kirki so ya saboda Allah bai nufin ya dirka ki al'umma matukar da mutane dirka ce kuma har yanzu ma mutane kirkin da suke rayuwa a cikin al'umma ana cin albarkacin su an gane ko ai kowa ya ga yadda guguwar corona ta taso ba a taba zaton bala'i zai ta kai ta haka ba kowa iyanan ya ga yadda boko haram ta yi ba a taba zaton bala'i zai ta kai ta haka ba an fahimta hatta wannan canjin kudin da aka yi ba a taba zaton bala'i zai tsaya haka ba to wallahi duk abin da ya taso akwai sa hannu irin na mutanen kirki da Allah yake yarda da su abin yake su wallahi su watallahi bayan Allah sana a ɓoye wani ma ko fita baya yi iya nan daga masallaci sai gida irin su suna nan dalilin sai Allah ya saukar da musiba da bala'i to haka nan hatta waɗancan din ma da Allah ya halakar da su a gaba ɗaya in dai da mutanen kirki a garin Allah ba zai halakar da su ba sai dai in Allah ya fitar su daga gari in ya zamto garin mutanen banza ne gaba ɗaya sai Allah ya halakar da su amma mutum ɗaya mutumin kirki sai al'umma gaba ɗaya ta amfano da shi sai Allah ya sassauta musu sai Allah ya rage kamunsu a kansu a kansu shi daya to shi ne na Allah ke ce Allah bai kasance ya halakar da al'umma ba bai zulmin domin sun zalunci kansu al'ummar amma wa ahaluha muslimuna a ce mutanen garin akwai mutanen kirki to mutanen banzan za su ci gajiyar mutanen kirki an fahimta wanda a baya haka ne kuma a yanzu haka ne Allah ta'ala yake cewa walau sha'a rabbuka da dai ubangijinka ya so laja'alan nasa ummatan wahida da Allah ya sa mutane su zama al'umma guda daya an fahimta da kowa ya yi da shi musulmi ne kawai muslim yutiqu Allah wa rasul ba wata kungiya ba wata mazhaba ba kowa da kowa ya yi da kowa da Allah ya so da haka za ta amma ina Allah ta'ala ya ce ai don ma wannan dalili ne halittu magana domin a zuba gaskiya da son zuciya a ga waye zai kama gaskiya waye zai son zuciya wannan shi ne dalilin da allah kawo iktiraf a cikin al'umma ai allah ya ma hankali kuma hankali shine abin da yake tace abu mai kyau da mara kyau an fahimta hankali shine yake tace abu mai kyau da mara kyau a gane me mai kyau me mara kyau wannan aikin hankali ne tun da ya ce wa hadaina wanda jidai ɗan adam an dasa masa hanyoyi guda biyu a gudu ga hanyar mutanen kirki ga hanyar mutanen banza to hankalinka da Allah ya makala ma sai majaruwa in an zo da guguwa kaza kaza ai an ce kaza an ce kaza to hankalin da Allah ya ma sai majaruwa ina ne gunda ya fi kusa da gaskiya ina ne gunda aka fi kamantawa sai ka je ka jira abu ba ruwanka da suwaye abu ba ruwanka da sunansu ko ƙungiyarsu ko bajiyarsu ba ruwanka da wannan kai gaskiya kake nema da shi kake nema wannan shi ne ka'ida amma in ka ce dole za ka ɗamfarewa wata tafiya ka rufe ido kan kuskurenta ka rufe ido kan ba daidanta ba wallahi ka halaka ba ɗaya ba layi ɗaya wanda za a ce layi ne wanda ba kuskure a kansa ba gushi an fahimta ba layi ɗaya wallahi da za ka ɗauko dukka dire su ka ce shi ne wakikke da mai ko daga sama aka sako da wannan layin babu sai dai akwai wanda suka fi kamantawa wanda kuma kowa ya san gaskiya kowa ya san gaskiya akwai wanda suna kira ga addinin amma kuma rusa addinin suke kowa ya san gaskiya to waɗanda suka fi kamantawar daga cikin sai ka yi ƙoƙarin haɗa hanya da su don domin a yau ba wani wankakken da za a ce bayo Allah ne ba kusa bawon kyakkyan da za a ce bayan kuskure babu an yi an gama manzan Allah ne kuma ya ce in ba ci ba kowa iya kuskure so sai ka duba waye ya fi karancin kuskure waye ya fi yawan daidai kun ga hatta waɗannan mazhabobin makafin a zo waɗannan ƙungiyoyi jikokinsu wallahi ba mazhaba ɗaya da malamin mazhabar ya san da rayuwarsa babu shi mu ɗauko mazhabar imamu abu hanifa shine shugaba shi ne babba a cikinsu abu ali al'ummar bin sa'ad wallahi bai san da wata mazhaba a nabiyar musulmi ba sai bayan ya mutu almajiran suka tattara fatawarsa da iliminsa suke gudanar da addini a wannan mu dawo imamu malik imamu malik bin anas wallahi bai san wata mazhaba ta malikiya ba musulmi ba sai bayan ya mutu almajiran suka tattara fatawarsa da iliminsa da da'awarsa sannan suka gina tsarin mazhabar akanta imamu shafi haka muhammadu bin idris haka ne imamu ahmad bin hanbal haka duk sai da suka mutu to amma yanzu ka zo ka kankame ka ce sai dai a mutu to su ma ba su ce sai dai a mutu ba ba su faɗa ba don duk hudun gaba ɗayansu kowanne ya ce iza sahal hadisu ba ko ba sahali imamu malik da bakin sai ke cewa unzuru ila ra'ayi iza wafaqal kitabu wa sunna fa kuzu iza khalafal kitabu wa sunna fatru magana sai wannan iya usunna wa itimadu bil aw itimadul bid'a na shehu dan fodiyo akwai wannan magana a cikin kasa kasa magana ya ce ku duba ra'ayi na ijmalik duk inda na dace da alqur'ani da sunna kurke duk inda na saba qur'ani da sunna ku yi watsi da shi imamu shafi yake cewa duk inda hadisin manzan Allah ingantacce yake to abun da ko na fahimce shi ko na karanta shi ko ban karanta shi ba ko a bayan na fahimce shi to inda hadisin manzan Allah inganta abun da to amma yanzu nawa ne suke makalewa da masabar malikiya suke ci mutuncin suna suke karyata hadisi ma a ce hadisin yan zurnu gari a ce hadisin yan wane ne kuma shi mai mazan masabar wala bai faɗo ba wallahi bai faɗa ba ko ga sunna ta maza ala ingantacciya hadisi ingantacce amma ya ce ki maza ba zan maza ba zan mutu kai mai wallahi in ka ji lahibin shari'a da bai maza ba tunda shi bai koya ma wannan bai koya da wannan ba dukkan sun ce manzon Allah ne annabi in magana ta inganta daga manzon Allah shi yake da kullu qawlin inda qawli muhammad duk wata magana a kyale ta inda addini yake inda an ce manzon Allah ya ce magana daga in kuma ka kawo maganar wani shi kenan ka haka wannan shine irin abin da yake faruwa a dawo kungiyoyi ga suna su izala eh da mi su salafiya su wace ce su wace ce dukkan su ba wanda ƙur'ani ya zo ya sauko da sunanta a cikin su babu koyi ƙungiya ana yin ta ne domin ta taimaki addini shi gaba mutane kara da suke zaune kuma iya bukatar tsari ƙungiyar sai ta zamto ta tsara yadda za a yi da'awa amma ba ta da wani senata ba ta da wani kundin tsari ba ta da wani constitution in ta yi constitution ko kundin tsari ya saba alƙur'ani ku yi watsi da shi ya zamto bidiya ya zamto son zuciya abinda kungiya za ta yi tattali almajirai tattali malamai a dinga dawa bisa tsarin likitan suna a tsara malam wani kaza malam wani kaza su malam wani kaza duk yayi amma kar a sako da wani tsari a ce dole ka sai ka yi wa wannan tsarin biyayya ko da ya saba ƙur'ani da suna in dai haka ake ka bar shi wanda shi ne gaskiyar magana ka tsaya ka zama bawan Allah na gaske ka zama to ahlus sunna mai bin manzon Allah na gaske wanda shi misali kuma duk inda gaskiya take ka dauke ta ba ruwanka daga ina ta fito amma in ka ce zaka makare to tabbas a lahira zaka makare shi da gaskiyar magana ma kuma zaka sha mamaki Allah ta'ala ya mana albarka Allah ta'ala ke cewa walau sha'a rabbuka laja'alan nasu ummatan wahida da ubangiji ya so da mutane duk su zama mai daya wala ya zalo na mukhtalifi ba su kan ba su gushe ba suna samun sabani a junansu sai Allah ce illa man rahima rabbu sai wanda ubangiji ya ji kansa shine sabani zai zo sai ba gaskiya sabani zai zo sai ba gaskiya kuma tuni dama qur'ani ya ba mu maganin sabani da bai tuni in kaga an zo ana kaya kaza kaza kanjan kanjan cikin addini wallahi ɗayan biyu ne ko son zuciya ko jahilci amma tuni tuni sama da shekara 1400 Allah ya bada mafita a cikin sama da nabi fa in tanaza'tum fi shay'in sai Allah ya ce mi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawm إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله yake cewa har in kun kasance kun samu sabani a cikin al'amarin addini fa yanta na zatun fi shay'i kun samu sabani a cikin al'amarin addini to sai Allah ta rike ta faru tubu ila Allah wa rasul to mai da wannan sabanin zuwa ga Allah da manzon Allah shine alqur'ani da sunna duk wani sabani an ce kaza suwa na kaza suka ce suwa ne kaza za su yi suwa ne sun ce ba kaza ba duk an ce a mai da shi qur'ani da sunna shikenan magana ta kare to na zo da nawa ka zo da naka to ina ne zai mana hukunci mu kuma alqur'ani in naka ne fa zama daidai kai ma baka kai ba dace kai kuma ni ma ina ajiye na dan wannan dace dai ba kai ka zo da shi ba ba a gidan ku aka sauka da qur'ani ba an gane ko ba naka bane na musulmi ne gaba daya dan ka zo da da'awa ta dace da qur'ani na yi ai ba kai ne ba kai ba annabi bane ba aiko ka aka yi ba kai dai an yi dace gaskiya ta zo daga bangaren ka Allah ya amfani da kai wajen bayyana wa al'umma gaskiya in kuma kuskure ne tun da kan sai na abokan radiyallahu anhu har zuwa kasan kasan wannan al'umma wanda bai kuskure in dai kuskure ne illar kai kuskure ka taka kasa gane kuskure ne ko kai kuskure ka tabbata kan kuskuren ka kidawa wanda shine illa amma manzon Allah ma da kansa ce in kai kuskure a addini ba da niyya ba lada ba ba duk wanda ya kuskure amma da niyyar kyautatawa yi ilimin sai gaza gazawar su dan adam ta sai wani abu to manzon Allah ce lada za ba shi man ijtihada fa aqba fa lahu ajrun wahid ijtihadi kai amma kuskure kai ba da niyya ba manzon Allah ce lada guda Allah zai sa in kuma ka yi ijtihadi ka dace za baka da guda saboda musulunci tsararren sako ne daga Allah baya buƙatar magana dan adam duk wanda zai ce wani abu addini to to jaddada wasu jaddada wasu ba sabo zai zo da shi ba a buƙatar sabon komai a wannan addini abin da ya faru tsawon shekara 23 na sha uku a maka goma a madina to da wannan shekarar Allah yake sai mu rayar mutu ba a buƙatar ƙari ba a buƙatar rai shi ne ma'anar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya cika addini ni'ima ta cika kuma ya yarje muku wannan musulunci shi za ku yi shi za ku yi daga nan har kowa ya mutu to wannan shine ka'idar musulunci ya yawa amma dan adam ba a bin sa in ya saba wa Allah ba a mai da'a kan sako da kuskure ba a yi masa sai dai shi duk inda ahalin suna yake to mutum ne mai ladabi mutum ne ko mai sani ya kamata duk inda kuskure ya bayyana abun magabata to ba zagin su ake ba ba kushe su ake yi ba ba nuna gazawa su ake ba addu'a ake musu a musu addu'a da fatan alkhairi duk wanda ka ji iya zagin magabata to ba ahalin suna ba in ma ya ce ahalin suna ne shi a aƙida ba ahalin suna ba domin aƙidar ahalus suna ba zagin magabata na kwari duk inda magabaci ya wuce kuma magabacin ya yi wa addini hidima ya kuskure sai ya ce rahimallahu ala Allah ya masa kai din mai maganar mai zakarkarewar ka san karshen gare ba ka san karshen ba ba ka san da mai za ka cika ba ba ka sani ba saboda duk wanda ka ji iya kushe magabata iya zagin su iya kushe su to wallahi aqidar kawar da ce da ku ba ahlus sunna bane ba ahalin suna ba duk inda ahalin suna yake zai bi gaskiya amma baya kushe magabata zai fi gaskiya amma ba wulaƙanci ba cin mutunci zai fi gaskiya ba habaici ba tunarsawa amma ita gaskiya ita zo dole a faɗi da ne wannan ƙa'ida ce sau daga Allah ta alaƙe cewa saboda haka ba za su gushe ba suna samun saɓani illa man rahima rabbu sai wanda ubangijin ke ji ɗansa ashe sabani yazo Allah ya taimake ka kabi gaskiya ai Allah ya ji kanka Allah ya ma jin kai ya mara amma sabani yazo kabi san zuciya kabi ra'ayi ka ibin nasi kabi ra'ayi to babu shakka akwai bala'i da musiba an fahimta isa sayyidina ali radiyallahu anhu ake cewa a cikin maganganun sa da cewa law kana din ra'ayin da ce addinin da muke ra'ayi ne to da shafar hufi sai ta zama to ƙasa ake shafa ba sau tun da ƙasa a cikin ki taka da ya zago yake ta haka ranta to sai aka ce sawa za ka yi ba haka ko za ka yi za ka yi in ka shafi ƙasan ba ta yi ba shi wanda ya zo da addini ta yi sama za ka yi ba kaga addini ba ra'ayi ba ne ke ba ra'ayi ba ne nassi shi ne addini kawai yasa ya shekul islam yake cewa al-addinu huwa ma kala Allah summa rasul summa sahabatu sai ce wa laysa bitamwi yace ko ga addinin nan Allah ya ce manzon Allah ya ce sahabbayya suka fassara maganar manzon Allah wannan shine addini kawai amma yace duk wani hirbici duk wani kamaka ne bayan wannan magana yace ba musu ba addini bane duk wai su tuya su so daga amma yau sai ga mutum ya zo iya gina kungiyancinsa iya gina matafiyarsa amma duk da aka iya kokarin kushe magabata ko iya ginin amma ba tare da bulo na nasa Qur'ani da hadisi ba daga jin maganar ra'ayi ne kawai ai kaza ai kaza ai suwa da kaza sai ya dinga magana kamar tatsuniya kai da Allah ya sa kana leƙe-leƙe cikin lifin hadisi sai kana tausayin zuwa wallahi malam musamman da ramadan din nan in kana jin wani wai tafsirin qur'ani yake da azumi tafsiri yake wallahi wanda sai a mai dukan tsiyama wallahi sai a zane shi inda kasar da addini ya da kima a cikin zaka ji ya kamo aya amma da san zuciya zai fassara ko dole sai ya bude bracket ya sa wasu a ciki ai na ka taba wannan ai ba zai yi ba musulunci baya bukatar wannan abinda magabatan nan suke dole in muna so mu zauna lafiya shi zamu yi in kuma mun saba musu ba za mu ga dai ba wanda shi ne ƙa'idar addini duk wanda saɓani zo ya ajiye ra'ayinsa ya ajiye abin da yake gani shi ne daidai ya kama gaskiya to iya cikin wanda Allah ya yi kansa iya cikin kuma wanda Allah ta'ala ya masa ra'a sai Allah ta'ala yake cewa wali zalika khalaqahu ai dan saɓani ya zo wa an su su bi gaskiya wa an su su bi ƙarya to Allah ya ce dan ma haka ma na halice su ba an fahimta akwai hadisi daga Abi Hurairah radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ibtaraqatil yahud ala 71 firqa yahudawa mutanen annabi Musa alaihi salam sun rarrabu sun rarrabu sun rarrabu har har sun yi kungiyoyi wajen guda 70 da daya a cikin tsarin addinin su wanda annabi Musa ya zo da shi amma sai manzon Allah yake cewa duk 70 din wuta za su tafi ɗaya ne kawai da tafi aljanna ya ce nasara su ma za su rabu har kaso 72 mutanen annabi isa kenan alaihi salam sai ma a cikin Allah ya ce su ma wannan kaso 71 duk yan wuta ne kaso ɗaya ne zai tafi aljanna sai manzon Allah ya cewa wa satabtariqu fi hadhihi al-umma 73 firqa yace wannan al'ummar tawa yau da gobe yau da gobe sai sun rarrabu rarrabuwa wajen mutu kashi 73 ya sun rarrabu saba'in da uku sai manzan Allah ke cewa kulluhun finnar illa wa'ila dukkan saba'in da uku to saba'in da biyu duk ya mutu ne a ɗaya ce kaɗai za ta fi aljan sai sahabbai hankalin su ya tashi suka ci ya rasula wannan firka ɗayan wannan layi ɗaya mu na layi ne sai ke ceto layi ne irin layin da nake kansa a yau ne da sahabbai na duk mutumin da yake so ya bi layin da zai kai shi aljanna to ya dinga kokarin binciken ya manzon Allah ya rayu da sahabbai shine kadai layin tsira wannan amma ka saba wa manzon Allah da sahabbai a addini ba za ka zauna lafiya an fahimta wannan shine abin da manzon Allah ya tsawata amma duk da haka ya kamata mutane su fahimci wani abu yanzu misali abinda za ku ƙara hararowa musu da ku ba wai an ce al'ummar nan za ta rabu saba'in da uku ba ka ɗau misali akwai izala'i akwai izalari akwai salafiya akwai adirawa akwai tijjani duk ba haka ake yi a mahimta hatta su waɗancan mutanen ɗarikar akwai lokacin da suke jasu ma'adar suna ne kuma gwaji suna faɗa to abinda zai bambanta wannan tafiyar a ce ƙungiya ta bayyana ba ta ciki tana cikin saba'in da biyun nan to sai kama abin da ya shafi bangaren shi'a mutumin da suka ce ƙur'ani bai cika ba mutane suke zagin matan manzan Allah sallallahu suke tsine musu albarka da sabansa to wannan ba su cikin layin halittu suna cikin firka waccan saba'in da biyu suna ciki kamar kawari jawa wanda duk mutumin da ya saba musu akida za su kai shi kawai to su ma suna cikin waccan saba'in da biyu abinda kamar abin da ya shafi murji'a an gane ko da mu'tazila duk suna cikin wata saba'in da amma rabe-raben cikin gida ba a kirga shi a kaso 72 da za su firba ya shi duk wanda ya yadda da alkur'ani ya yadda da hadisan manzan Allah ko da ba zai aiki da su ɗin ba to baya cikin wacce alfirka alfirka tun da baya ciki sai dai sabansa da kusakuransa Allah biya bai yau bai ga kyauta amma a aƙidance ba zai kyauta ba an fahimta amma da yawan an ce za a rabu kai saba'in da biyu sai ka dinga kirga akwai izala ɗaya akwai izala biyu akwai salabi a ba wannan a karam kallon ba zan ciki wannan wanda aƙida ta bambanta suna da aƙidar kafirci a zuciyarsu kuma suna shiga rigar musulunci da su ake kirga bayan ya fito ko wanda shi ne insha Allah manzon Allah ke cewa za a rabu kashi 73 amma 72 duk wuta za su tafi ɗaya ne zai tafi aljanna wal muradu bi hadhihi al firqa ahlu al bid'i wal ahwa haka ma malai yace abinda ake nufi na firaq din yan bid'a masu kirkiro abu ya danne sunnar manzon Allah ya danne alqur'ani da kuma masu gina addini bisa san zuciya sai malai ya kawo kalkawari wal kadariya wal mu'tazila wal rafida in shi'a masu zagin sahabbai masu cewa abubakar ya yi ridda umar ya yi ridda usman ya yi ridda duk suna da wannan aƙidar to irin waɗannan ƙasa'an ba musulmi a gane ko wa aradu bi firqa alwahida ahlus sunna wal jamaa firqar da manzo Allah ce ita ce daya wanda za ta danti domin tsira to su ne ahlus sunna wal jamaa masu bin sunnar manzo Allah ko masu tsayuwa akan gaskiya ko da mutum ɗaya to wannan shine hanyar mun tsirhi da tudun mun tsira yasa na ce muku ko ina da kuskuren amma akwai inda kuskuren ya fi karanci akwai gunda ake kamantawa to sai ka tsaya gunda ake kamantawa sai ka bar gunda kusakuran sun yawa wannan shi ne ka'ida amma in ka ce ɗari bisa ɗari tafiyar nan za ka bi duk abin da ya zo sai ka bi to ka saba wa tsarin suna gaskiya ai shi wanda za ka bi ba annabi ba sunansa ko a kawai bai fito ba zai iya yin kuskure zai iya yin daidai inda ya daidai ka wafaka masa inda ya kuskure ka nema mai gafara na sai ka bi inda layin da yi wanda shi ne addini shi ne wayewa addini wanda shi ne wayewa addini Allah ta'ala ya taimake mu sai Allah ta'ala ya ce illa man rahima rabbu wa lidhalika khalaqahu ay ahlul ikhtilaf saboda ka Allah ya halicci waɗancan masu sabani dan wannan wa ahlur rahma kuma Allah ta yi halicci wa'ansu dan yi musu rahma wa tammat haka ne ko wa tammat kalimatu rabbik hakika kalmar ubangijinka ta cika shine alƙawarinsa kenan la'amla anna jahannama Allah ya ce wallahi sai na cika wutar jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in da mutane da aljinu gaba daya wutar jahannama Allah ya alƙawarin cika ta amma aljanna Allah bai alƙawarin cika ta amma inda amma wuta Allah ya alƙawarin cika ta zai cika wutar jahannama abin da ya shafi mutane da kuma aljanu man kana minal kafirina me sakalai sai ma ne ce wanda ya kasance a cikin kafirawa a tsakanin mutane da aljanu wa haza ya dula ala dukulil jinnin nara kuma wannan iya nuna cewa aljanu ma za su shiga wuta akwai yan wuta a cikin su wa azabahum fiha kal insan kuma su ma za a musu azaba kamar yadda za a yi wa mutane azaba an fahimta tunda sun ce wa ina min na salihuna wa min na duna zane wa ina min na musulmuna wa min na ƙasu akwai mutanen kirki a cikinsu kuma akwai mutanen banza ba Allah ya yi wani zai shiga wuta mazan Allah yake cewa duk irin abin da za a harga wuta sai Allah ya tambaye ta yau mana ƙulu jahannama halim tala'at a ce wuta kin ƙoshi sai ta ce halimin maziyi ubangiji akwai ƙari ne inda ƙari a kawo an fahimta ai wasu in sabo yi sabo suna cewa su wuta ko da fiye da za su a kai kwanta kwanta da hankalin ka akwai gu akwai gu sosai ko ba fiye da za ka in dai wutar ce akwai gu za a ji harga mata mutane kafirawa da aljanu kafirai sai Allah ce yaya wuta labarin kin koce shi a ubangijin da ƙari a kawo akwai sauran guban koshi ba daga ƙarshe manzan Allah ce sai Allah ta'ala ya sa ƙafarsa wanda shi ne ya bar wa kansa sani da irin ƙafar tasa sai ya sa ƙafarsa ya danna wutar za ta ce ƙaffun ƙaffun ya rabu na ƙoshi yanzu na ƙoshi ya rabu amma wallahi da za ta cinye mu duka a ƙaro an sai mu ta cinye ba za ta ƙoshi ba domin irin yadda Allah ta'ala ya tanaji wuta ya yi mata tanaji irin na masifa da azaba amma duk zai kare kan masu saba su masu kafirci amma masu imani babu rabon tawoma su a wutar jahannama Allah ta'ala ya samu dace ina ganin za mu samu matsayi a nan akwai tarin takardu da muka ajiye su jiya za mu bar ayoyi da suke gaban mu insha Allah gobe sai mu karasa su sai mu zo karshen sura kuma sai mu yi addu'a ta rufewa in Allah ya kai mu gobe Allah ta'ala ya taimake mai mana albarka abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya ɗauke mu a kai shi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mai kumbinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mai kumbuje mata Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya sa mu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ya sa muna cikin wanda suka yi dace da alkhairan wannan wata na Ramadan Allah ka samu da cikin bayanka daga gafarta musu ka yanta su ka ba su rahama da jin kai Allah ya samu da cikin su da mu da mahaifinmu da dukkan musulmai gaba daya Allah ka shirye da mu da zuriyar mu ka dora mu ta farki madadici Allah dimme yawa addinin Allah hidima Allah ka taimake shi Allah dimme yawa wannan addini zagon kasa Allah ta'ala ka mana magani shi Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka biya bukatun mu na alkhairi Allah duk abin da muke bukata a gonka da alkhairi Allah ka ba mu shi Allah duk abin da muke tsoro a gare ka Allah ta'ala ka amintar da mu shi Allah Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام
أكرمك الله أخي تنبوي masu yawa da kuma neman addu'o'i na'am za mu fara da tambayoyi din mai tambaya na farko ya ce a malan ni ne na ɗinka wa matana shadda a sai kuma na ɗinka wa mahaifiyata abunku
a to yaya hukuncin hakan yake a to kai maka sai da gaban ku ai yawa gaban ku kam sosai ya za ka dinka mata ka shadda mai tsada ko mahaifiyar ka dinka mata a tafa abu kai ma baka kyauta ba ka sassi baka kyauta ba saboda kai gaggawar canjawa ka je ka nemo mata ita dattijuwa tsawon wata a tafa mai kyau mai tsada wanda darajarta ta kai ta shadda da kai wa matar ka siya mata in kana so ka wanye lafiya haka ba kai amma in kana so kai ma ka bunku duniya to sai ka siya wa mahaifiyar ka bunku din wannan shine baka kyauta ba ka je ka janye wannan ka ce wallahi mama manta ne ba taki bace ta wata ce za a aika mata kawai amma ke taki ga ta sai ka so ka bata to wannan shine dai Allah ya samu da shi Amin. Ah, sai mai tambaya na gaba ya ce malam shin hukuncin ɓarawon masallaci da kuma ɓarawo da sauran ɓarayi ɗaya ne?
to duk sata sata ce kuma ba wani nassi da ya zo ya bambanta barawan can da can shi nassi da ya zo duka kan barayi ya yi magana inda mutum ya yi sata kuma satar ta kai wani mizani kuma satar an yi ta da ƙa'idodin da shari'a ta ce ita ce sata to wani shi ke nasiya masa hukunci kamar da ƙur'ani ya faɗa amma gaskiyar magana sata a masallaci akwai ɗoriyar ƙarar rashin imani tunda kowane musulmi ya san masallaci ɗakin Allah ne kuma ka rasa inda za ka yi sata sai ka zo ɗakin Allah ka yi sata wannan akwai rashin imani gaskiya ai yanzu ko a gidan DPO da wala je a yi sata ba da tana gidan kwamishinan yan sanda ko gidan wani burgediya jiran na soja da wala je a yi sata dai rashin kunya barawa ba zai je yin sata ba an fahimta kuma sai ɗakin Allah wannan gaskiya ba daidai ba ne ko malamai suna cewa duk mutumin da ya saba sata a masallaci to a talauci zai mutu wallahi sun matala hanyar talauci ya kama kansa har yi mutu ba shi ba ganin daidai ba shi ba ganin albarka wannan shine gaskiyar magana domin rashin kunya ce mutane sun zo sun kawo Allah amanar ibadarsu da rayuwarsu da dukiyarsu amma ka zo ka rabu ka rabu wani ya zo da takalminsa iya sallah kai kuma ka zagaya ka je ka ɗauke ka ɗauke iya ganawa da ubangiji domin kai tsere na albarka ne karsa inda za ka yi sata sai mutumin da zo iya gaida Allah za ka zo ka ɗauke wata dukiyarsa ko a ɗauke mashin ko a ɗauke keke ko a ɗauke takalmi ko a ɗauke waya duk ana yi gashi to wallahi tallahi masu irin wannan in ba su tuba ta rufe za su mutu kuma za su yi mummunan ƙarshe wallahi wanda shi ne ka'idar magana ka tuba ka tuba ka daina in kana so ka zo na lafiya
a sai tambayarsa na gaba ya ce malam shin da yawu da majina da jini wannan duka najasa ne ko ba najasa ba ne jini shi ne najasa amma yawo da majina ba najasa ba ne sai dai don tsafta za ka iya wanke su ka kusa da su daga tufafi amma jini kaɗa ne ne najasa an fahimta ina abin da nasu ya tabbatar da jini najasa ne fallawa ne
a mai tambaya na gaba yana cewa don allah malam daren lailatul kadari yana da wasu alamu ne eh akwai alamu hadisi ya tabbata an ce duk daren da laylatul qadr zai tsaya to tun daga yinin ake ganewa akwai alamu da yawa da malamai suka faɗa wajen za a ga yinin ba zafi ainin ba kuma sanyi in lokacin sanyi ne ba shi ainin za a ji yanayin haka moderate ba sanyi ainin ba ba zafi ainin ba kuma za a ji hayaniya ta yi shiru haka ba hayaniya za a ji yinin da farkon daren za a ji gaba ɗaya an samu wata su'un da wata nutsuwa da rashin hayaniyar al'umma da dabbobi ma duka duka wanda shi ne alamun da malamai suke faɗa wanda hadisi ne tabbatar da wannan duka kuma masana ɗin sun ƙara bayani akan wannan abubuwa insha Allah wallahi allah ya saka da alkhairi sai mai tambaya na gaba ya ce malam wanda yana sallah gwiwan a hannunsa yana taɓa ƙasa ya hukuncin sallarsa take gwiwar hannunsa
tana taɓa ya taba haka a bai ba ya ba haka ke ba haka ke manzan Allah da kansa ya yi hani game da wannan in bisa kuskure kake ko rahin sani sai ka daina amma abin da ake bukata ka dogara kan tafukan hannayenka ba ka shimfiɗa su irin yadda dabba take shimfiɗawa ba a dafawa za ka yi ka shimfiɗa yin yatsun hannu ka dafa su in ka dafa ko bayan da za a yi gwiwa ta taba kasa to dafawa ake ba shimfiɗa su ake shimfiɗawar manzan Allah ya yi hani a hadisi ba a yi yau insha Allah Allah ya saka da alkhairi sai mai tambaya na gaba ya ce malam ina so a mun ƙarin bayani akan ta tahajjud da mata suke yi shin ya halatta ko bai halatta ba to malamai sun yi ta bayani akwai sheik usman isa taliyawa mafuti ya yi ta bayani wajen shekara ɗaya biyu a baya ka je ka nemi jawabansa ka ji an gane ko wannan shi ne malamai duk sun yi bayani akan wannan ni ba wani abin da zan yi karawa kan ka je wajen magabata abin da suka yi ka ɗauka ka ji sai ka fahimci abin da yi insha Allah a sai mai tambaya na gaba ya ce ina son malam ya min ƙarin bayani yadda zan haɗa wankan janaba da alwala
har yanzu baka iya ba kai Allah har yanzu baka iya wannan ba ai bai kamata ba wannan har yanzu maganar wankan janaba ake da alwala ba magi magidanci ne kai katoto da kai abinda yan islamiyya ma ana koya musu sun iya yara ba su ma shekarun balaga ba sun iya wannan a alimanci a wannan gaskiya akwai damuwa to wankan da ake da ake haɗai da alala na farko za ka wanke a nan al'auran ka da gwiwa ka zuwa cibiya inda fastili abinda ya kamata ka fara wankewa inda najasar ka wanke ta sannan ka zo ka wanke kanka gaba ɗaya daga wanke kai kuma sai ka kulla alwala ɗin idan ka kulla alwala kuma sauran jikinka bangaren dama da hagu sai ka wanke in har ka kama ka fita tafin hannunka bai taba al'auranka ba to wannan alwala tana za ka yi ibada da ita a takaice dai wannan shine insha Allah Allah ya saka da alkhairi sai mai tambaya na gaba ya ce shin malam mutum musulmi zai iya auren kafira
to duk yan mata na mai za ka yi da su umar ɗan kaɗa lokacinsa ya hana duk da ƙorani ya ba da dama ƙorani amma ba kafira ce ba a halin kitabi ce a halin kitabi ce kamar kirista wanda take bin addinin kiristancin da gaske kamar yahudu wanda take bin yahudancin da gaske ba kafira mara addini ba kafira pagan mara addini ba za ka aure ta ba an fahimta ƙorani ya zo da nasin za a iya yi kuma malamai musamman malaman sahabbai tun daga khalifofin nan musamman umar ɗan khattab ya ce wannan lokaci da Allah ta'ala ya ce a yi haka akwai karancin mata cikin musulmai gaskiya bincike da nazari yana akwai karancin mata a gun musulmai to da a fada zina sai aka ci to a je a wuro su an fahimta ya ce amma yanzu Allah ya mana arziki mun hayayyafa min yawa to waccan dokar sai ake musu kansu sai mu zo mu raya gida mu gyara gidan mu zauna lafiya kuma wannan shi ne abin da duk malamai sun koya masa bayan gaskiya an fahimta kuma kuna bayan sako a to yanzu a gida ba ta kushi ba kai wa daji ba gidan da za ka je a nan baka sama ku yan mata ba da wahala duk gidan da ka je za ka da yan mata a ci kuma shi kenan ka ɗauka baka tafi wani ku dan baka kihin jami'a Allah wannan ayan tifati antifati za ka yi mana wannan yawa Allah ya saka da alkhairi sai tambayarsa ta biyu ce wala ina son a mun ƙarin bayani akan yadda aka haɗa jimlar ƙur'ani sannan kuma a zamanin wani sahabi ne
to a lokacin usman an yi jam'ul qur'an a lokacin abubakar radiyallahu anhu an yi wannan sahabai guda biyu a su aka yi lokacin abubakar an yi lokacin usmanu an yi yawan za ka bincika ga jidu akwai littafin ulumul qur'an sai bayani da aka yi amma lokacin abubakar an yi lokacin usmanu wa yi insha Allah na
Allah ya saka da alkhairi sai tambayar sa na karshe yace shin malam musabaka ya halatta a shari'ance sannan kuma an yi ta a zamanin manzon Allah
musabaka ya danganta da yadda ka ɗauke ta ya danganta ya ka ɗauke ta in ka ɗauke ta domin shajja ɗalibai su haddace alkur'ani su rera shi ya halatta in ka ɗauke ta don neman kuɗi ko gwaninta ko burgewa ba ta halatta ba ya danganta da niyyarka da musabaka ka ɗauke shi saboda haka manzo Allah ya kwadaitar da al'umma su karanta alkur'ani su haddace shi to malamai a kokarin kwadaitarwa ya suka kirkiro na abubuwa ko malamai na musulunci ba saba musu ba inda an yi da kyakkyawan niyya ta a haddace din a samu ƙur'anin ya zauna to wannan abu ne wanda duk malamai sun wafaka amma ya zama harkar neman kuɗi ko nuna gwaninta ko burgewa ko wani abin da ya kama da wannan to inna mal amalu bin niyyat wa inna mal kullu imana wannan shine kawai insha
a malam mai tambaya na gaba yana cewa mutum ne ya yi niyyar zai je musulunta wanda ba musulmi ba kafin ya je musulunta ya tashi zai tafi sai ya yi hatsari mota ta buge shi sai ya mutu to menene hukuncinsa Allah ne san hukuncinsa amma dai su mutane ba za su ɗauke shi musulmi ba don bai yi kalmar shahada bai shiga musulunci ba niyyarsa dai sai Allah ya hukunta shi da ita shi kaɗai amma kai ba za ka hukunta shi da ita ba da ya musulunta ne ko da bai taɓa sallah bai mutu to musulmi ne amma bi musulunta ba a hanyar tafiya musulunci ya mutu ba musulmi ba ne amma kuma allah ke sanya da zai shi wannan shi ne insha Allah akwai wani bawan Allah da ya rubuto takarda yana neman malam da sauran yan wasu sashi a cikin addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi aihuwa
to Allah ya baka aihuwa mai albarka kake da duk masu bukatu irin naka Allah ya muku arzikin samun karuwa mai albarka
sai wani bawan Allah shi ma yana neman addu'a a wajen bayan Allah da malam Allah biya masa bukatunsa to amin Allah ya biya ma bukatunka na alkhairi da namu da duk al'ummar musulmai gaba daya Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi
a sai wannan ma shi ma yana neman addu'a ne yace ina roƙon malam da ya sa ni cikin addu'arsa Allah ya kawo mace ce ta ce Allah ya kawo mun mijin aure na gari to amin Allah ya kawo miki mijin aure na gari amma a rage buri yawa a rage buri yawa akwai mazaje mutanen kirki masu san aure amma ba su da kuɗi ko kuma kwace sai mai kuɗi inda ya buri ya shiga to za ki daɗe baki samu nagarin ba gaskiya akwai nagarin da yawa suna nan yawa amma ba su da kuɗi ba su da mota hu da naira hu da bena hu ba su da shi yawa kuma kuma wani matsala mata mata da ba su gane ba idan ka ɗauko masu kuɗi mutum ɗari to guda 99 sai da suka yi wani suka yi gudun an bayyanta a galabiya kafin auren ba a kudin aiki za ka ya ba da labarin a shago yake kwana ba shi da komai ya yi dako ya yi wane ne to amma allah ya so iyayen auren kuma sai yi kudi ya sami gida ya gina ya sami kasuwa ya sami komai sai allah ya bashi ashe shi duba wai mai kudi a aure ashe kiyasi ne ma fasidi a gummata a galabiya sai an yi auren ake kudin an fahimta da ɗaya duk masu kudin a galabiyarsu kashi casa'in da tara cikin ɗari to za su ce lokacin da suna suna samari ba su da gudu an fahimta wannan shi ne abin da tajiriba ta nuna saboda ku yi haƙuri ku nemi bayan Allah ku yi aure da kyakkyawan niyya in Allah ya so sai ya arzikin bayan an yi aure in ya kuno fuqara ayyugunihim Allahu min fadli in kun yi aure kuna talakawa in Allah sai muku arziki da wani jirginsa wannan shine insha Allah Allah ya saka da alkhairi a sai wata baiwar Allah ta turo da kuɗi naira 500 ta ce a sa asusun marayu tana son a roƙa mata Allah ya yaye mata ciwon kafan da yake damunta kuma ya shirir mata da zuriya ta gabaki daya sannan kuma akwai abin da mijinta yake nema na alkhairi a wurin Allah a roƙa mata Allah ya bashi abin da yake nema Allah ya ji kan iyayenta amin to Allah ta'ala ya saka miki da alkhairi bisa wannan sadaka ta marayu da kika yi rashin lafiya ki da kike fama da ita Allah ta'ala ya baki lafiya kuma shirya da kike nema wa ƴaƴayenki to muna neman Allah ya shirya da zuriyar mu gaba daya kuma sannan mai gidanki da yake neman wani abu abun Allah Allah ya bashi kuma Allah ya tabbatar da alkhairi cikin abin da yake nema da sauran al'ummar musulmi gaba daya a sai wasu bayan Allah sun kawo naira hamsin hamsin su biyu su ma suka ce suna neman malam ya musu addu'a da wanda ya kawo naira ashirin suna neman Allah ya musu eh, suna neman Allah ya gafarta wa iyayensu to Allah ya ji kan sai iyayen wanda ah, yake bayar da naira dubun nan shi ma duka Ya- yana neman a sashi addu'a Allah ya bashi jari da zai zauna a hannunsa yau ma ya ƙara kawo naira dubu to Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi malami dubu dubu yawa Allah ta'ala ya baka jari a ce baɗi yanzu sai ka aiko da dubbai Insha yawa Allah ta'ala ya baka buɗi ya ƙara ma albarka cikin samun ka ya tabbatar da cewa alkhairin da kake nema Allah ta'ala ya baka na'am a sai wata bayar Allah ta turo dan kunna ya ko Mm, yau ɗan kunna yau.
yawa
yawa ga dau dan kunna ya ta ce a saka Yawa.
a asusun marayu a, tana neman ita ma a sata cikin addu'o'i da za a gabata to baiwar Allah sakonki ya zo na dan kunnaye da kika aiko a baiwar rayu Allah ta'ala ya saka miki da alkhairi yadda kika faranta musu kuma Allah ya faranta ni Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi akwai wani sako da ni aka bani baki da baki tun jiya wani bawan Allah ne dattijo muna tare da shi ya ce a sashi addu'a bayan sallan nan zai aure da yassa saboda ka sashi addu'a kan Allah ta'ala ya fattaha masa ya hore masa duk abin da bikin zai bukata iya neman addu'ar mu kan Allah ta'ala ya sare mu kuma Allah ta'ala ya sa a yi wannan aure da yarsa lafiya kuma Allah ta'ala ya ba su zaman lafiya da mai gidanta wannan addu'a muna yi ma ita Allah ta'ala ya taimake kan wannan niyya taka dukkan kuma yan uwa wanda suke da auren ƴaƴayen su a gaba Allah ta'ala ya hore musu yadda za a yi Allah ya hore musu yadda za a yi kuma idan an yi auren Allah ya zaunar da su lafiya Allah ya ba da zuriya ɗayi ba Allah ta'ala ya baibaye gidajenmu da alkhairi Allah ka baibaye gidajen- gidajenmu da albarka Allah duk inda muke Allah ka sa alkhairi a gun duk inda sharri ke kuma Allah ka rama mu da wannan Allah muna roƙonka ka mu haɗa mu da alkhairin duniya da lahira Allah ka tsare mu daga sharrin duniya da lahira shikenan ko in Allah ya gobe za mu rufe tafsiri insha Allah bi iznillahi ta'ala na ku sai faɗa wa na nesa za a haɗu a karanta ƙarasan wannan sura sannan mai addu'o'i na fatan alkhairi kuma shi ne abin da zai faru insha Allah اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله